السلام عليكم ورحمة الله daidai da bakwai ga watan April na miladiya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyu. Har yanzu dai muna ci gaba da darussan da muke gabatarwa da tafiyar na Qur'ani mai girma kuma a cikin wannan sura da albarka suratul Yunus. Suratul Yunus alaihi salam idan ba manta ba a darasin da ya gabata na jiya mun tattauna ne a kan wasu ayoyi da Allah Ubangiji ya magana a kai musamman ayan nan idan Allah Ubangiji yake cewa ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wato su waɗanda suke masoya Allah waliyan Allah su ne waɗanda la khawfun alaihim babu tsoro a kansu wa la hum yahzanun kuma babu wakilci a tare da su ba sa yin rikici wannan ayar a ce mun tattauna a kan cewa su waye waliyai ne kuma musamman akwai hadisai wanda muka kawo a kan maganar su waɗanda maza Allah su wani sallama yake su ne waliyai ko kuma waɗansu da cikin sahabban annabi suka fasara ayar da cewa ga waɗanda suke su ne waliyai ne kamar yadda muka sani akwai hadisi da zai mafi yake riwaya da al'adun da rin ma su ma ya rubuci haka dukkanin da abu nu'ayi a cikin sa'abiya da albai hadi da su abu jima suna riwaya nan zuwa ga sarki dubai radiyallahu anhu a ga sarki dubai da kuma a da isali zuwa ga sarki na abdai bin abbas sarki dubai da abdai bin abbas رضي الله عنهما إذا ما الله صلى الله عليه وسلم عليك أكد بريش أكد سوى أولياء الله كما قال عليك الذين إذا ركوا ذكر الله وإذا كان أنزلت يأتنا الله وليم أكون إن أنزلت يأتنا الله أقول وانت يا كافة دعوة كأنزلت إذا وزايرنا فكأنزلت sai da suna da kalar fito da yake wa wani Allah yake to kuma dama shi sai ka ɗauka cewa wanda ba wani yadda kake tunani za ka zama mutumin Allah haka za ka yi shi shi ne ai hadisi muhammadu da wasu wanda ya zama an wanda yake cewa wata yana zaune yana kuka sai ta kuma ya zo da waye ne shi wanda da yake sa kuka ita ba abin da yake sa kuka sai ta cewa da wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa إذا أحب عباد الله تعالى إليه أو إذا أحب عباد الله بالله الأخيار الأخيار الذين إذا قاموا لم يفتقوا وإذا قبلوا لم يقروا وإذا شهدوا لم يقروا yake waɗannan bayan Allah waɗanda Allah ya fi so su ne waɗanda suke masu tsoron Allah kuma koyayyu wanda in sun zo wajen ba a gane su in ba ka nan ba wani ke ne yau ba da shi ba ba wani ke ciye wani ya wanda ba da ba kuma in kuma ne wani a gane su ba amma ba za a ce waɗannan su ne matakin a yi mana huda wa matakin su ba kula ne ba kuma a yi mana huda wa matakin su ba waɗannan su ne shugabanni na shirya kuma su ne bibila wanda yake haka kalmi amma in sun zo ba ke da su a wannan hadisi sai ba za a fara da sarrafa yake waɗanda in an gamsu zuwa ba za a tuna da Allah akwai wata riwaya wanda a hakimu kulluki da imamu Ahmad suke riwaya daga wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam da ake cewa Abu Hurairah radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana yana cewa لا يحب العبد فريق حق الإيمان أو حق فريق الإيمان إلا أصلاء حق لله أو حتى يحب لله ويرضى له إذا أحب لله وأقر له فقد استحق فقد استحق الولاء من الله تعالى والله سبحانه وتعالى يقول إن أوليائي من خلقي وأصفيائي من عبادي الذين يكفرون بذكري وكفروا بذكري أولئك الذين لا خوف أحسن أولئك هم أوليائي الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون cewa ba a wasu wani sarara yana cewa mutum ba zai ga hakikanin tsarin imani ba sai ya zama yana yin soyayya dan Allah kuma yana yin soyayya dan Allah idan ya zama yana yin soyayya dan Allah yana yin soyayya dan Allah ba dan wani abu ba a suran mutum ba dan komai ba sai dan Allah in ka ci ba ka son sai zama dalilin da ya sa ba ka son san dan Allah ne wato saboda ake Allah ne ba dan saboda shi asali ba Isra'il ne ya wani abu wasiƙa ya ce ba zai samu walaji da Allah wanda zai zama waliyin Allah sai Allah ya ce ko wanda yake waliyi a cikin halitta ta waliyai na a cikin halitta ta zaɓaɓɓu na a cikin bayi na waɗanda ake ambato na in an ambace su ko ba ake ambaton su in an ambace ko ba ake tuna su idan ana tunani in an tunani zai a tuna in an tuna su zai a tunani to waɗannan su ne waɗanda suke waliyan Allah wanda a za a wasu wasu tsara ke mana. Haka nan kuma kamar yadda kuka a jiya akwai hadisi da Imam Abu Dawud yake ruwaya da Islam zuwa sai na Umar da zai zama an haka akwai ruwaya da Al-Haji bai da shi ibn Zundu ibn Abi Bakr ibn Jarir Asabi su da Islam su kuma zuwa ga sai na Abdul bin Umar radiyallahu anhu ma a cikin fasar wannan aya ta alaƙi da auliya Allah da on alaihi wa lau da mu sai ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aya ce inna li zalika ala ibadan laysu bi anbiya wa la shuhada amma kuma ya bi hukum nabiyuna wa shuhada bi makanihim min Allah aw bi qurbihi min Allah aw bi aw bi manzilatihi min Allah fi jawu alwara فنزل فبعث الله السماء يسوع يرى الله لهم منافع من نوره فيدركهم عليه او فيدركهم عليه او فيدركهم عليه هو الذي كانوا لا لا يخافون اذا خاف الناس وكما حوالي ولد يخاف الناس ولا يخافون اختيار الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وتوكل هذا كلام تعالى على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برضو يا اما حقيقه باب روح عبادته باب بيتي عبادته وكل شيء على اسمه نيجي مغلل akan suwa ne ne waliyan Allah fiyayyen abin da za ka ba da amsa a kan waliyin Allah shi ne abin da ayar Allah ta faɗa a kan wata ayar shi ne ayar da suke babu tsoro a tare da su babu wani ciki a tare da su sun yi bayani a kan suwa ne su alaƙi da auya amfani da ƙwamun alaihi wa lamun yankaru da suke asali na amaru wa kanu ne ta kuma mutane da suke imani da wasu ka kasance suna kula to waɗannan su ne su ne waliyan Allah kuma sai mun yi maganganu a kan matsayin su da mukamin su da irin wata da Allah ya ba su amma a wannan ayar sai ce mana لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم يجب ولا النبي معنا لهم البشرى أقيم بشارة وتتقبل عليه في الحياة الدنيا على يوم الدنيا وفي الآخرة على يوم على يوم الآخرة sannan kuma Allah ya ƙara tabbatarwa da la tabdila babu musayawa ita limati mani da kalmomin Allah zalika wannan abin da aka ba su kuwan kawai azim shine rabo wanda yake babba babban rabo ne wannan lamurin bishara bishara ta babba a gare shi an yi maganganu a kansa kamar yadda alƙawari abubakar bin arabi yake faɗa a cikin akamu a yake wannan aya an fara ta a kai kashi biyu a kan wasu malamai sun tafi a kan da murin bishara bisharar tasu da ake magana a kai ita ce bisharar da za a yi musu ko ko aka yi musu a cikin alƙur'ani misali kan aka faru a lati wa bashin da zai haru mana da mun fara mutum ke a farkon wannan da muke da da sunan biyu akwai wa bashin da zai haru mana da fara da wuta na fi zai yi ta a cikin sunan baba akwai rashin mu'mini da an da rahu min Allah fadlan kabira kamar yin wannan akwai wannan zai da mutawu ta an ya hudu ha wa ala min Allah da mu bishra wa bashir ibad الذين يجتنبون القول فيجتنبون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب أقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نعم هم لا في الحياة الدنيا والآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم أولا الآية هذا توقع القرآن يأتي ينا مسلم شاء وبشر المؤمنين ونعى الله سبحانه وتعالى bayan ya yi magana ya jero mutanen da suka kantarci a yaba musu a tsari suna al'adu suna al'adu suna tsari suna baki suna tsari suna al'adu suna ma'arufi wanda suna alfukai wa al'adu suna rubu ila tsere wa bashi da mu'mini ka yi musu bishara ta ce wannan bishara da Allah yake cewa a yi musu bishara a yi musu bishara a yi musu bishara da musu bishara wa bashi da bishara wa abshi da bishara أقيم ولا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وبشر وبشر الذين آمنوا لهم ولم shine bisharar da Allah yake magana a kan lafiyar bishara wannan bisharar in a yaki duniya in a nan duniya kuma akwai irin ta wani a ya a lafiya akwai ma wasu a nan da suke abin da ake yi hatta ma bisharar da ake ba su na cewa wato mala'iku suna yin sallama mun sani cewa Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana a kan cewa a cikin aljanna ba abin da ake yi sallama la yasma'u da kiyaran wa la tasira illa illa salatu salama akwai la yasma'u da kiyaran wa illa salama ko barun kun kiya ku da mu'ashiya kaga akwai wannan akwai da niyyar duniya mai tsawon salama akwai akwai a دعوهم فيها سبحانك اللهم وتهيئتهم فيها سلام فاهم أبي وسلم تهيئتهم فيها سلام أسلوب إبراهيم فهو الآن هذا أما في الله الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين بإذن يقولون سلام عليكم wannan abu alkishin ne tun a nan duniya wanda akira a rayuwa kuma alkishin shi ne abin da za a ba shi na aljanna wanda Allah ubangiji yana magana yana da amma a kuma ta bari ita da aljanna aljanna aljanna ta da ruda ruda Allah zai tsirraki ga mutanen aljanna ya ce musu to menene yanzu ne saura wanda suke so suka ce Allah ne za mu nema bayan alƙawarin da kai mana shiga aljanna ta ba mu mun ga abin da ba ya fi karfin tunanin ba aljanna dama ba za ta yi a sanna akwai abu da ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba zuciya ba taɓa tunani ba za ta yi a sanna duk da ba ne da ake baka a sanna akwai abu da ido da bai taɓa gani ba za ka akwai abu da kunnen da bai taɓa ji labari ba za ka ci a sanna akwai abu da zuciyar da ba za ka tsara ba za ka shi ba za ta yi a sanna don ce ba ka mana nima ka tuna mana alƙawari ka yi ne da sauran a cikin da to akwai abu da ya yi wannan ce me ne ne abu da ya yi wannan ya Allah ai ba ba ba abu da ya yi wannan ya akwai ce me ne ne ce yarda ta zan yarda da ku ba zan yi shi ba sai ta ba ko yi bayan ya magana ce ba sai ka yi da zaka sai ce me wani wa min Allah ya akbar yadda ya ka fita yi wannan to in Allah ya yarda da kai ko kuma zai yi da kai amma in bai yarda da kai ba to akwai wani da za ka samu a wannan shi yasa ake neman yardar Allah to Allah ya ba mu yardar to wannan yardar duk wannan abubuwan yana da cikin bishara da abin da za a yi a rayuwa shi yasa Allah ya ce wa bishara ta hayati dunya wa akhirah a nan wani za ku ce bishara da ake yi bishara da Allah ya yi ta gaya mana a alƙur'ani ya yi ta gaya mana ya yi ta gaya mana na abubuwan da zai ba shi wannan shi ne bishara da aka yi tun a nan duniya a lahira kuma an gaya musu labarin aljanna kuma za a ba su aljanna wannan kuma ya zama a cikin da ne bishara a ne shi ne abu da aka yi magana ɗaya bangare ɗaya bangare da biyu ta ce bishara da ake yi shi ne rubiya ta gari mafarki nagari shi ne mafarki amma kun ne zaune shi mai kyau ibn jari a sabri abu dawud ya roƙi a ji ko bai ta ji da islami zuwa ga wani mutum da ake da wani mutum da zauna na masu haka yanzu alhaji ma ya kawo wannan hadisi amma da na amsa shi wannan mutumin da na mutanen masu ainihin wasu islami ya kawo zuwa ga auri ya sa a kafin ya sa shi da cewa wani mutum da mutanen masu ya tambayi abu darda haka yanzu da wani abu da dole a cikin wani abu da yawon da gudu a hanyar ta malaman hadis saboda ce anna rajulan min ahlihi fa sa'ala Abu Darda rajulan min ahlihi fa abadaisha kuma da alhaji ne ya yi shi a wajen kuma da albashi ya zo yana sa'a'u din shi ma sada da amin ba to haka aka bar shi ne wani wannan kamar kamar wata ta a nan wajen sai da shi a ramu ne da su to a wannan hadisin Abu Darda wannan mutum ne mutanen haka sai ke tambayar Abu Darda menene wannan da mun yi da ita Allah ne me shi sai ce ko kayan tambayar da ba wanda ya taɓa yi min wannan tambayar tun da san da na tambayi manzon Allah a kan sai da na tambayi manzon Allah ni ma abu ya ce mu yi irin kayan tambayar da ba wanda ya taɓa yi min wannan tambayar tun da san da aka saukar min da aya na tambayi manzon Allah menene da mun shirafika da Allah bai yi ya na da mun shirafika ya yi ya da Allah sai ce hiya ruya saliha ya rama mu'min afali aw quranahu shine wato ruya kanai wanda mu'mini zai ganta ko a gane masa wanda zaka iya mafarki amma sai ka ga Allah ko ya ma wannan mafarki bishara ne a gare ka yayin da akwai wani mafarki da wani ne zai yi wannan mafarki da yake zo ya gaya ma wannan bishara haka yake wannan abu da wannan da abu da ba wanda ya ba wani ana akwai wani islami har wa yau shi din ma ya yi ibn jari a fadi ibn dunjin ibn abi adam bai ya ce ko iman su ma su ko yake da imam ahmad su ma su ko yake da islami zuwa ga sayyidina ubay ibn usami radiyallahu anhu wanda a cikin shi babu wanda babu da soke a cikin abin da yake magana a kai yake cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan aya da Allah yake da mun busha da aya ta Allah ta'ala fa qala sai Allah yake hiya ruya as-salihah yara al-abdu salih aw turadahu ko da gani ko a gani a gare shi wannan ba ta mun fa wannan magana a kai akwai riwayan da at-Tirmidhi ma yayi ta da Ibrahim zuwa ga Abdullahi bin Abu Bakr radiyallahu anhu ba da shi ma yana magana yana cewa a al'usra ta kayan duniya wanda a kira ita ce abu ya fariya ya ra al-mu'min aw quranahu sannan sai ke cewa ita kuma ru'ya jiz'un min sittati aw min sittati wa arba'ina jiz'an min al-nubuwa duk iya na a a a a kaso yadda daga arba'in da shida na annabta akwai bayan da zo da haka akwai bayan abu hurairah akwai bayan zafi bin abdullah akwai bayan abu sa'id al-khudri akwai bayan abu mali akwai da bayan abu sani akwai da abu darda akwai da abu bin abbas akwai da abu bin mas'ud akwai da abu bin abu bin ha kana mun ka abu goma abu guje wanda suke magana akan wani jiki ne da jiki annabta to amma a wajen fadar kana mun ka abu mai arba'in da shida akwai wanda suke arba'u arba'ina arba'in da hudu akwai da yake zama wa arba'ina akwai da yake jikun min sab'ina akwai da yake jik adam wa sab'ina akwai da jik adam wa arba'ina abin da wani yake jiki wani bangare ne daga bangaren hannunsa ko ma ba su ban zama a bangaren mai haka a jikin da aisha ko da wana a bakin wani tana cewa farkon abun da aka fara wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a rubuta sani awwal ma buja jibi da rasulullah sallallahu alaihi wa sallama a rubuta sani farkon abun da aka fara yi wa manzon Allah ya yi kadari ba ya taɓa ganin yin rubuya a cikin ta bayyana da shi ƙwarar ƙwaro ya ganta wannan abu ya sani na yi ita ce jiki ya yi da shi a kansa. Shaidu Sam da ya zo kan fasar wannan magana sai yake cewa wato idan an lura za a ce a an nasta an shekara ishirin da uku ana yi wa manzan Allah wahayi wato an nasta ta shekara ishirin da uku tare da manzan Allah saboda an fara masa wani shi da shekara arba'in ya rabu yana da shekara sittin da uku ya rabu da ishirin da uku a cikin arba'in za ka zama nawa kenan a ya ka ya ka ce a ishirin da uku a cikin sittin da uku ya zama nawa ya arba'in ya zama nawa arba'in an fara masa wani ya shekara goma sha uku a makka sannan aka ba shi izini ya yi hijira ya kaura ya koma madina ya shekara goma na shekara ishirin da uku sai ce to cikin shekara ishirin da uku da wata shida na farkon annabta ruya ya kai ruya ya kai ruya ya kai saboda haka wata shida su ne aka kira daga cikin wannan shekara ishirin da uku da aka kira wata shida a cikin shekaru ishirin da uku ya ce to kamar da zai kwatankwacin kaso ɗaya kenan da sittin a da arba'in da shida shi ne ba abu da yake a gaba saboda haka abu da tsariha يكون من ستة وأربعين جزءا من النبوة. قول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم من النبوة إلى الوشراء، فالبعض يقول أنك تقول بجاوري ما يحتاجين عائشة بن أبي هريرة وسيدنا. saboda haka bishara da aka ubangiji yake yi wa mutum to shi abin da ake magana ya sa wannan Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana a cikin da mutum yake ba da shafi na Allah a mafani yake ba فذلك يتوفر عالي في المنام مكان عالي wanda ya yanke abokan kimiyya ne shekan baya wanda ya kama da shi na gobe shekan baya zai yi kama ne sannan mana ana ya gaya wanda yadda abokan kimiyya ba abin da ake magana a kan yadda ya zai shi akwai ya bishara da Allah kamar yadda ya magana abin da ya zuba ya ta أجل له شك عز فيها تنزل بعد هي الرؤيا الصالحة يراها أخاه الصالح وهو ظالم. هذا قبيل البشارة من الله. البشارة من الله. إشارة إلى الله في المسلم. قبيل حديث الله فالكون أقول لك كم هذا التعريف باب ومات لأن هذا التعريف المسلم. وشيء أحد يقول لي هذا الموضوع أو باب المسلم كنا نقول تعريف لبيكم لو يمكن نعمة دوايتي يستمع قوم الله يقول هذا يستمع الروم har da shi waye sai ake tambayar sa ta yi mafarki da bai kai mafarki su ba su da yanzu da ke mafarki a ruwan sama zai yi mafarki ana ambaliya zai yi mafarki kogi ruwa a ke gina da ke tsakani da Allah ya kwanta da ya zama da ya sai ce wallahi ba abin da yake da ruwa saboda ai ba ruwa a cikin shi sai ce ba haka ne abin da suka ta da ne ba ta yi saboda haka abin sai kuma wasan shi na salamu da shekara wa a kan da shan yi shi ma akwai hadisi da mutum yake baya da gadi ne abdullah abbas radiyallahu anhu yana cewa da azizun wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulullah na yi mafarki amma da yan farki sai ka ya je wajen yaki sai aka kare mun kaina sai kai da baki sai kai da ruka da gudu sai na bi shi ina ta bin da sabo kai na kuma yin masaba ke da ita ne ta yin gudun ruwa ne shi zai yana wa kai shi kuma ya kama da labari idan mutum ya irin wannan tukullan ba labari zai bayar ba amma ba ku ne ki in kare mafarki mai kyau ka ba da labari daga wajen Allah ko shi mafarki wai a a a a shekku idan da suwa shi mafarki da ake mafarki kai mafarki an yi maka dukkan da aka yi sannan ka lafiya kawai ko mafarki da ake mafarki wannan shi abin da yake magana don haka abin da ake bukata da mafarki a mafarki akwai tsara da Allah akwai zazzan zuci akwai wasan shida ba za a wasu kama wa yau kama ne wanda ke gada mafarki ne da yi shekan baya kare yanzu a wannan lokacin da wuce lokacin ne wanda babu abin da aka mai da aka bada hankali na kwanci wannan sai mace a cikin ɗakin ta sai zo ce maka ta yi farfi da wani lafa ta yi sama da ba ka labarin jini hira da shi wani miki a tsaye da zuwa sau da wani abu da aka ba ka iya kure wa wanda Allah yi wa ba ka iya kura wani da ke da wurin da aka aka da shakka sai yi sa ba ka fi wanda wanda ba Allah ya zo da ba ka iya kai ba ka iya kai ba ka iya kura wani مرة أو بجانب الآخر ومن خاطره مع البدء الأعظم حسب يعني wanda kuma da shi kan kan farko tsoron zai ne nan amma kuma zai yi kuma da shi a nan ya zai ba wanda yake da shi sallallahu alaihi wasallam amma kan da ba ka labarin duk da zai yi a kai da a cikin lafiya saboda haka an fara mu da ana ba wai shi da ake tsorawa ba wai da san annabi ba aka gani shi da in an gani shi aka gani amma shi shi aka gani din shi da abin tambaya in ba shi aka gani ba ba ka da tabbaci akan haka shekaru jibril cikin mabalanta ake magana a kai ana cewa ya taɓa ya taɓa yi wa wani abu kwatantawa da su yi da su kashi jari wanda ya zama ya zo ce masa ni ne ya yana da kawai daga haske wajen da aka haske a cikin kawai ya ce ni ne wani ginin ba yana kurare da shi ce na halatta mana abubuwan da ya suka haramta ta yasa kuma na halatta na halatta mu da yan suka a wannan suka suka na haramta halatta mana duk abin da ya zama harami a cikin yasa to na haramta na halatta shi kai ba harami a wani ya wajenka halal ne ya kai a wajenka اقرأ أيها الذين فانتم عن وجود إذا ما أحسن يقول منه Jadi ya, kita nani. Jadi saya nak pun jiwa bukan sih betul nak cakap ni kalau tak ni masa Allah pernah berkata. Jadi semua orang itu yang sudah tiga ini jahat. Kau itu boleh awak dah ada kamu mana kamu dia ada kamu. Kamu tak ada jahat. Jadi kamu nak buat ita ina harkar da mai ibada saba'in saboda wani shi kuma ya dama ne da ilimi sai da ake cewa malami mai ilimi ba ya fi tsanani da wahala kalakarwa wajen shaitan da yau da adili mai ibada saba'in yanzu da ya ba mana da ya fi ba da mashi yanzu ba matsala shi da abin da ake faɗa ko a wannan yakin hadisin na na mutum da ya kai mutum ɗari da inda ba ni ai da yin tambaya wajen wani mai ibada ya je sai ya ba shi amsa ya ce ba za a hau ba za a kafi tuwata shi ne sai kika ce da shi ruwan da yi daga nan kuma da ya ƙara dawowa sai ya tambayi wani malami wannan malami shi ne aka ya ba shi dama ya sa masa ilhama ne ba shi amsa cikakken amsa da zama yin da saniyar kuransa da haka idan ka ce ka rai ka zama ba Allah sallallahu alaihi wasallam ana neman nasara amma shi shi ka gani akwai yadda ake yi a gane cewa wanda ta gani ban zama da ta iya yi wata na farko a gani shi a tuba ta mutum an fi gani sa a saboda wata rana ba za su manta ba ko a ce ta yi wani duniya ko zuwa wani ce ce wani ayi wani a da ba a cikin duniya a kan wani yi sai ya wata a da mutum ba ta san mutum ake gani a akwai wani mutum a wani ce ta ya za ka yi mutane ba wani nan haka za ka yi kawai shi da kaga ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan hada ake ganin shi ake ganin ba kaga wanda yake sannan abu na biyu a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a kika ta kama mutum ba zai yi zama a ce ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen da ya gado ta aka ba ko ba ku da wani mummunan mutum ya zama mutum a habuwar kaga wanda yake ko a gan shi a wani yanayi na tausaya na zama za a kasu da yau zama amma a wani yanayi kamar wani yanayi na tausayawa wanda yana neman taimakon ka ka zo ka taimaka masa kuma ta ba ta yi ne ba ku na ka yi yana ba ka wani ne sannan a wani biyu a nan gaba ya zo ya yi wani abu wanda bai dace da martabar annabi ba sallallahu alaihi wasallam wani mutum zai na zama na Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai dai yake da farawa am ba za ba shi da ita ko ba yi ko ya ba wani sai a idan sai ya gani ma ba ba ya yi ba shi to sai kuma yazo yana ba da wani kuma yazo yana hira da kai a kan wani abu da bai ta kana biya wanda ba ya yi wani wanda zai wani abu ba yanzu kamar misali ba ina ga wani cewa wata mata ta ce wani za a yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da zai yi ta ce kawai ina da irin wannan wayoyi na zamani yanzu ana wanda yanzu na da kuma ce wai manzon Allah yake tambayar ka ina da irin wannan wayar ta zamani sai a a wani ya tsaya manzon Allah sai su ci su ne ne ka wai ba sa irin wani ruwa ne wanda ake sa gyara da kuma wai ba ba sa wai wai da yiwu da yiwu ko in wannan wani da zamani ka rika sa waƙoƙin wani kan yadda wani da cikin mawaƙa da ke sa irin jihari da siyari saboda shi ne wanda ya zama mai yi yana karɓar da shi da kari ba su an tsara shi ke sa shi ke bi su da kwani sun fara da muka iya mutane da yawa a cikin wani kan su ba sun sa guraɗi wanda sun yi wa a nan sallar da lama bai ne na kwara sun ka jirgin na yi amma wani ta ba an yi ma da yawa su sa abubuwan bai su zuhai a kawun zuhai ta amfani su zuhai wani ba su ba ta abuwa ne wani ba a nan ne wani wani shi ba ta zai da aka kira suna to ne ba a ba a guri ta kuma yin da ayoyi da shi ta amma ya ce ya kuma ya ba a da ke wannan lokacin da kuke a lokacin da ake yayin wannan abin da haka yi sai haka wani da ya ta kira ba ba ruwa hutu ba ba in in ba nuna mun shi ba za ka da shi ne yanzu a kuma wani shi ne za ka ƙara yi a kan wata yanzu wata ba ta wani kama duk abin da ya zo da shi a alƙur'ani ya zo da shi siya ya zo da shi abin da ya zama suna da jibolinsa da halayensa kadai mujizolinsa suka bayyana a gare shi halayen da ya zama tare da sahabbai a ciki da babu wannan duk kai da suka ƙara imani ba ta an zama shirya ma wata karya akan haka kuma ba za a ɗaya ba wani wasu shi a wuta wani kwanne da wani ɗan da wani mutu ya ba a kusa da ya a ɗan da ya ce wani ya ba ka yi a ɗan da ba an ka yi wani ɗan da shi ne kuɗin ne ɗan da wani ɗan da kuma da wani kuɗin da wani ɗan da ba ta wani mutum da ya mafi yi mafi ya ba ba a wani ba ina ji ma kamar a alhaji kuɗi ma ya kawo shi a cikin da yawa a mawata ya yi mafi yawon ba a yi mafi a kan yaƙi wanda ya yi wajen kana amma da ya yi wannan wani akwai rikar rikar kusan libya da wasu ne abu da aka in ya ɗauka ya zai ya ɗauka kuma in ya ɗauka shi ba sai ya ba da kuma ba shi ba abu da aka kariya sai ya fi rikar da kowane saboda haka sai a kuma ce zai ɗauko wani ya tashi da ya je ya je hankali kuma yana da kyau kani da ya ɗauko ya ci da zan fi da wannan kuma su ne kawai da fita don a kawai abubuwan da su zama biya amma ba wani kuma in ji ji na fita ba da zai a wasu lokacin ya hada da ya fita amma in ji ji na fita da su manyan ba da ya tafiya da ya iyakar ƙwararwar abin da za mu ɗauki wannan magana ta tafiya ne to muna da hadisi da shi da inda sai hadisi abu hurera ya fito a cikin kan ko ko ya za a yi abu hurera ya ga manzon Allah ido da ido wannan mutum ba a wani kero manzon Allah za a fara gabatar da mafarki akan abin da aka yi ido da ido to za ka ce ba za mu da kai da ya to abu da ake mai da abu kenan kusa da aka wani kero manzon Allah an yi mafarki manzon Allah da ya aka yi mafarki akan amma a yi mafarki manzon Allah sallallahu alaihi a ya ya ya ƙara ƙarfafa wani abu ko ya warware wani matsala irin wannan kawo da za a yi zuwa ba ya amma an san a kan sanar da wani zama ko da yake wani wata magana wanda ba a shiga na kariya da ya ce ne wani da ba a sanar da zama ya ce ai wannan ya ta yi wani sannan da ba samu miji ba in Allah ya ga malan da ba samu miji ne na mara wanda zai ne wani saboda wani ya yi wani ko ma insha Allah mijin nan da ya koro zai zo na bada har ya huce ne ya yi shi ne zai zai da lafiya tsarar zai ne wani shi ne abubuwan da ake tattaunawa a kan ai mana ya kasu wani sama a ce ku yi da isi mali ku yi da tsaraki da adar ku yi da a ya fara ina da haka ya wani tsari Allah ya fara haka yi ba zata ya tabbatar ya kashi mali saboda haka wannan abubuwan ya kamata su je da mutum da wannan bishara ta aya ta duniya wani aka da aka kuma turbi ta suna da bishara Allah zai yi a duniya da lahira ba yana a cikin bishara na a cikin bishara duniya irin waɗannan ayoyi da wuka gabata ko kuma a rubuta tsari ruya ta gani mutum ya ruya Allah ya nuna masa wani abu ba kuma irin wannan ruyar da ake magana a kai ba sai ce to irin waɗannan su ne ake magana a kan waɗannan waliyan da babu tsoro babu abin ciki a tare da su ina wanda ba za a kula da sana'a ya ya yi mana wata hadisi zai yana ma da ya kuma da sai na kowar da faɗa kowar da za mu amma ai magana da yake yi a kai da yake magana yake waɗannan mutane yadda ko wani da bi yuna wa shuhada wa wanda ya fi da lawo da kani da ma su da su annabawa da yake sa burin suna burin matsayin da suka yi a wajen Allah yake wani wani da kawai ya zai mutu sabon maza a yake fanta mana su mana yi mana bayanin don mu gane sai ke mun kawai ne a kayan nan da wani wasu da kawai misali kawai wajen mutane da ya yi da kabila akwai wanda ke zai ka kai yau a babu wani zumunci a tare da su akwai wanda ke zai ka kai yau a wani a hakuna babu dukiya wanda za ku rarraba a wani a hakuna wanda za ku rarraba amma sun zo wannan da wannan da wannan da wannan amma ta fafu ibadi wa ta'afu ila sun yi soyayya dan Allah sun yi sun yi zamantakewa dan Allah shi ya fi so waɗannan su ne Allah zai ba su mimbari na haske a gefensa ko kuma a gefen harshe a wannan lokacin da mutane ke bai su su ba sa yi sannan mutane ke yi su ba sa su ne auliya kula allazi da la qawlun alayhi wa rahmatullah Allah ya yi wannan waɗannan ya Allah ya kuma na murjiwa akwai bidara da murna da farin ciki a cikin da ya tabbata da yau sai a yi duniya wa kuma akira a rayuwar duniya da rayuwar lafiya la ta dina da kalimatin da wannan abin da aka nuna a cikin ita alkawari ne na Allah kuma babu tayarwa da zantarsa babu tayarwa da kalmar Allah la ta dina da kalimatin da wasu a wani yana faruwa da dina da kalimatin akwai lamu wasu ne kalimati ba duk waɗannan Allah yana nuna mana cewa ba ya canza kalmar inna ma la yusifu biha da da yi da da yi wa wato da da yi kalimati ba za a yi da wato da wannan shine rabo wanda yake babba Allah ya sa da su da Allah ya ba wannan na'am ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ولا يحزنك أنا نفسي بذلك وأحسنك في نادم يأخذ ومنك ولا يحزنك قولهم kada ya zama zancensu ya nuna na maka ya sa ka bakin zancen nan sai ba gaskiya yake ba ce bokanci ne ce waka ce ce yana faɗar wani abu ne wanda yake ya kirkirarre daga wajensa ce abu ne wanda shi ma ba gaskiya ba ne akwai kuma cewa wani shi ne ke goya ba to wani mutum na wani zancen da suke rari ka ɗauki kariya sa ka wani kariya su sa ka inda shi zama yi zai jami'a shi martaba da mafi da riba girma na Allah ne shi kare kuwa sami'u halili kuma shi ne wanda yake da ji ga dukkan fada kuma a halin masari ga dukkan ayyuka da abubuwan da ake yi wala yuzika qawluhu na ji ku aka yi karfa su da wala yuzinka duk ne da yuzin yake cewa saboda aka irin wannan da wala yuzika da su ne kayan da ke da su a yin biyan wani na abubuwa da ke wa wani shi ake ba yin zai suka fi ya ke zuwa yayin da sauran kuratu su su kuma ya dunka sai da abu wanda muka yi na abu na abu na da yake wala ya dunka shi ne shi ne abin da yake magana a kai shi ne shi ne shi ne yake cewa a waya zuru a ƙarfi da shi gari lambiya a cikin babban jansuwar lambiya wannan suwar lambiya duk wannan ba da shi ne ba ya haɗu mu mu kuma kuma ba to shi ma a tsara shi da yaro cewa yi la ya haɗu mu mu kuma ba la yu bi mu ba in wanda wannan dukkanin sauran duka ba shi da aka yi shi ne a kan yi zuwa wa an nasiru rizqan wa yahduru ghayra dhan biyati dhanni wa sir dhamma ahfala abin da yake zuwa shi ne zuwa wa an nasiru saboda wannan baitin yana cikin fasarar sare da yake yi wa suratu a ali imran shi ne wajen da kashi muna ne da sun yi rakai wa wasu wa annan laha da yi bi wa adalar mu'mini to wannan wa annan din sai da yi sun yi masa akwai masa kasa rizkan alkitaki cewa yake wa innan laha da yi bi wa adalar mu'mini يصلي النبي فينا يصلي وإن لا عليه بالدعاء بشيء الدعاء أن تكثروا رزقا راء الليل كالكفاية وزي أدري وتسيء جوالا ولا يمكن أن تكون ذلك من الكل إنه من يذكر الله شيئا ويريد الله أن يجعل لهم حظا إلى آخره ولهم عذاب عظيم وقلنا إن تفعل هذا وسيكون ويحزن وسيكون ويحزن غير يحكم إذا إن فاتن الأنبياء بظن تجمع إليك واكثر الدم كي ودم كذا أحسن أ لو عينات بشير يعني وأعمل جنن أبتدئ نافي دي يحزن القرآن يبدي يكي سوى إن بس تصور الأنبياء إن على يكي ولا يحزنهم فضل أكبر وشما لا يحزنهم في إليك إليه وأن تكون مثلا ويحصل غير الأنبياء بمن واكثر الدم أحصر أحصر عليه ما فيه ولا شيء أقول فيه يحضر أنا يبعد فما رجع سرنا أنا هذه كما قال النبي ولا يؤذيك قوله قول الرب ولا يحبك وإن يأتي ولا يهديك ليس بك إن بنت تقبل أن يأتي على لا يحضرهم الفضل نفسه ويحضر غير الأنبياء لن يوصل كما أحسن هذا وأنا ولا يهديك قوله كم فقد تكون تعالى كان على مستوى يهديك الذي يقول من سني أبن تسكي فتايرا كنت تعمل إلى تعمل فإنهم لا يفيدونك أو ما تتوقع يديك ولكن الله يجعل ذلك ayoyin Allah ne a zamanin cikin musulunci da manzon Allah bai zo da ayar Allah da ba za a ce maka kuma yi ba ba gaskiya ba kenan matsalar da annabi abin da annabi ya zo da shi ba shi kan annabi ba ai zuwa ce da mutane shi ne abin da yake zuwa a zama lahu shan yi kula wuri amanati hatta idza akala amanata kankum abu ba ma su suka ce annabi ne sai ya kawo musu ainihin amanar kuma sun ta sha'awa da ta yi tare ba haka wani shi ana ce mun san abin da suke yi suke faɗa yana kunta dama yana baka dama kai amma ba da kai kike ba ayoyin Allah ne suke musu da shi sun ce a wannan al'amarin ne gurin ne kama yi wani gugu bai dama wannan ayoyin da suke yake koya maka misalin wasiƙi ne zai da haɗari ma ran san alaƙin gudu wanda suke cewa yana bayar wa annabi ma ba alimi ne kuma da kansa alfahari shi ko ba ya ne misalin alamin ne saboda haka waɗannan maganganun sun ce ba za a abu da ya zo shi ba gaskiya ba sun ce romanci ne sun ce waƙa ne sun ce a shi ne kira da kansa sun ce wani yake kura sun ce a bayan yin awon shi na kasa ba wani ya kula a yi kura na wa fila sun ce wani abu ko to waɗannan duk da suka faɗa ire-iren wannan maganganun su ne kawai rubutu iya mutane ba wani zance ba ne guda ɗaya in an ce zance kaza ko da ka ga wani malamin da ya ce kaza inda suka yi ko shi cikin abin da suka faɗa shi abin da ake magana wannan abin da ake magana kai ya kuka ta maka kai ya sa ka haka shiga wahala da an ga tawakin da suka kai kuma mu yi kuma ne salamu da bakin da suka kawo ba da yi mu ya da yi da aka kuma shi imani ba ta haka da ya yi فأنا كذلك ما ترى يحق لك وأيكم بفضل أن يكون أنت أي فضل أو جاء أو مات إنما أمر وأنا على كلامه سوى حاجة وين نقل الجميع السيف حتى يكون دي أظن تزاع يا مثلا الله كركة كوشي saboda kana yi ne don Allah kuma Allah shi zai ba ka girma da matsayi da martaba ba gaggata a wani ila ta wannan ba eh inna ibada لذلك من كان يريد عزة فلذلك يستطيع والذي يريد الجمعة أن يمنع ولا أمره أيتكون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ولله العزة ولرسوله ولكل هذا جمعة لما تجد لو كتعيرها أمنا kuma yana ba da shi ga manzansa ya ba da shi ga mune waye ma abuci isa Allah falla ya zuka ni subhana rabbika rabbil izzati a cikin yawan da ke kuma shi ke ba da ita saboda haka kun yi tarwa a nuna na wanda za su faɗa da abubuwan da za su faɗa kar ya sa ka bakin ciki kar ka ɗauka wannan abin zai yi da ciki daga martaba ko ya rage rarraba domin girman da matsayin yana wajen Allah kuma shi Allah shi ke bayarwa ya kuma ce wani zai yi zai wani wasuli wani mu'mina to za ka wani zai ka sauri ina shi kwana da ya jami'a girma da wani ne a Allah shi kaɗai suka baki ɗaya girman kuma kowane sami wa alim shi bai ji ne ba ta a aliyu ko masani gari da kamar da
أئن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرجون na da bayan ya yi magana ya ce don haka kada ya zama a kansu da maganganun da suka faɗa ya waɗanda makar ya sa a karfi jiki saboda wannan Allah wannan ita ka yi wani amfani da mu na kama wannan ayat da ayoyi da suke bayan ta ina ce Allah wani shi ya faɗa ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda zuwa fi ayat ko wala hum yahzanun saboda haka wala yuzin na kauli kai haratu ta sa ka wani idan kai ne shugaban waliyan Allah waɗanda su kuma da kawuna alaihim wala mun nan kuma da wala dai ne ka wala da ne wala da wani ba da ne kai ne da kauli ita ido da Allah da ta wata ne wali ala inna lillahi man fi samawati wa man fil ard ita ra ka sani inna lillahi abun da ke a cikin kafai da za su tsawa man tsawa da wuta nan ya rija ya da mai hankali akan aya ta baya ce a ranar lillahi ma fi samawa da wal abu wannan aya ce a ranar lillahi man da ke tafi da abu mai hankali sai kawo man abin da ke cikin samai da abin da ke cikin ƙasa da akin da aka ce ma din ba ana yin banda mai bandin ba inda aka ce mannin ba ana cin banda ba ne ba saboda aka kawai tuni ne da baninka na banin zance Allah ba da zance ne ba ala ku sani inna lillahi man fi samawati wa man fil ardi abin da ke cikin samai da abin da ke kafa wa ne na Allah ne kamar yadda muke da mulka wa kasan ba a cikin mulkin sa ne a cikin sa ne bayin sa wa ma yattabi'u alladhina yad'una min duni llahi shuraka menene abin da waɗannan mutanen suke bibiya ba Allah ba in ba waɗanda suka zama abokan tarayya ba in ya kuna ba wani abu suke yi ba ita wannan da zai zato kai wa in hum kuma su ina ba wani abu suke yi ba illa ya kuma su sai su yi kiran kai ya ku sharo da sana shi ne ta alaƙi ba ku ila ya sabra su masu shirya da ya yi to ba wani abu da ya kwaso da ya wannan aya alamin lillahi man fi samawati wa man fil ardi abin da yake cikin sabai da abin da yake na Allah ne abin da wani yake nufi shine abin da yasa ake kwatanta misali da sama da kasa iyakacin abin da na Allah zai yi yake amma ba yana nufi iya abin da yake na Allah ne nan ba abin da yake ka san haka mun yi ne abin da yake cewa Allah ya ce alamin lillahi man fi samawati wa man fil ardi abin da yake nufi banda abin da ba ka cikin sama ba ka da ba ka amma kuma da shi mutum a kai shi ne mafi yawa idan mutum yana kan sama zai yi in kai da sama kan zai yi in na ka ce ruwa a ina yake a kan da yake in na ka ce a sama akwai taurari a ina yake a sama akwai tsuntsaye a ina yake ko da mutane su ce mala'iku a sama suke akwai sama sama a yi sama ya kare abin da ke sama da abin da ke sama duka ya Allah shi ya hanke su shi ya mallake su kuma bayan sa ne shi ke yi wa bauta ko da mutum ya kankare akwai abin da yake yi wa Allah bauta ba tare da kai wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi wa la yusabbihu illa bihi أولم يرد ما قال الله من شيء يخرج بلاد عن يمينه والشمال جل بذلك وهناك من لا يسوء ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من كل ما يفعلون ما يفعلون وأنا أعلم أن هناك أبن يجب أن يكون duk wani abu da kuma da Allah ya aika yana yi wa Allah tasbihi yana yi wa Allah sujjada to da inuwa bane kuma sai ka inuwa abu kana karkatawa yamma kana karkatawa gaba an jama an da yi da shamaki sai ka gama da hawo ita ne ne da ai sai ka yi wa Allah a ce inuwa da take gani kana kawo sai ka yi wa Allah ba wani abu sai ka ce na yi tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala wala illa ka kuma da tasbihi shi ne sai ba ba iya fahimta da dini ba amma ba dan ba ba yi ba saboda haka da sun tsare da aljaru da mutane da duk wani abu da za ka fara fari suna yin tafi kuma na Allah ba zai yi dai ba ya kuma Allah shi ya aiko ka dan haka dan wani ya kashe ka kar ka dawo ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ma yatiku da wannan ma din an yi magana a kan cewa ma din da ke zama salafi kore ma ba abin da suke bi shuraka abokan tare da suke bi su ma gano ne ya sa suke yin wa ma yatiku da wannan ma din lafiyar haka ne والمعنى الحقيقي وما يتبع الذين يكون من دون الله ما تزور رسولا ما يتبع الذين يكون من دون الله أبين تسير وكاتنا سيئ بجابة أنا ما شركاء أي أبدا على إبراهيم أبدا يشرك أبدا بشرك وإن شرك إذا ما يتبع معنى ذلك ذلك وإن يتبعون تأعى هذا معنى ما ولكل ما ولا أبدا يجيبا إلا الظنّ ko ko ce in ya tarkuna wato kamar da ce in hum su dinnan kawai ya tarkuna suna jin ne in da zama ba ko da suke yin ne ba shi kuma da zon in da zama yayin yi ne na ce in da ma ko zani in ba ma da ba ko illa banna in da zama yayin yi ne na ce ba abin da suke yi da zon da kansu ne abin da wannan ne to amma kuma Allah ubangiji yayi magana a kai wa ban da ke san Allah ne wa ya ba da Allah karanta walakin akaram da shi in ya tafi kuma in babban ba wani abu suke bibiya ba in babban da zai zato zato kuma ba zai kuma da yin komai ba wa in hum kuma su ba wani abu suke bi ba in za ka hama ma wani da su ba wani abu suke bi ba in ba a kawai suna yin kariya ba ne kariya ko suke kwata a cikin abin da ba su kasar su akan ba to kariya suke yi na
والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Ubangiji shi ne wanda ya sanya muku dare don ku samu zuwa a cikin sanya muku wuni ya zama yana abun da yake tsayo don abun da za ku nema a cikin sa آتتني وتعاونك التي ذلك في هذا الآيات أخيرا يوسفهم يسمعون وهنا تتلوى في دين لا أدوك على أمالي شأن أتعمل إلى ذلك إن شاء الله الحمد لله كل سنة وجهة لله أعلم بين النبي ولا الله أعلم برسول الإسلام الله أعلم بك أقول اللهم إنا نقول بك اللهم إنا نقول بك ربنا اللهم إنا Thank you. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صلى الله على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون